بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar lahadi wadda ita ce safiyar ɗaya ga watan rabi'un al'awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda kuma ya dace da lissafin 18 ga watan Oktoba shekarar miladiya ta 2020 wannan shine darasi na goma sha shida kuma na ƙarshe insha Allah a cikin jerin giyar darussa masu taken mafarki kashi na biyu daga littafin alkawaidul husna fi ta'birir ru'ya na malam Abdullah ibn Muhammad ibn Abdurrahman as-Sadhan Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi waɗannan silsila ne da muke gabatarwa daga wannan makaranta ta mu ta Darul Hadith Salafiyya da ke Zaria a Najeriya makarantar Mala Albani Zaria Allah ubangiji ya gafarta mishi dan jama'a masu bin waɗannan jeren giya ba su manta ba mun gama bibiyar wannan malami a inda ya kawo mana ka'idoji guda arba'in waɗanda ake amfani da su wajen fassara mafarki cikin izinin Allah da yassarewarsa yana buga mana misalai na wasu mafarkai da suka faru a aikace waɗanda aka fassara su ya gama ba mu misalan mafarkai na zamanin da ya zo mafarkai waɗanda suka faru a wannan zamani da muke rayuwa za mu tashi a inda yake cewa a cikin shafi na arba'in da uku almisalu asalif misali na uku a cikin jerin giyar waɗannan misalai sababbi malam ya ce imra'atun salihatun ra'at anna fi baitiha tayyaran min al-hawa'il har yulahiquha hatta istaqarra fil matbakh wata mata ce mutum ya kirki ta mafarki ta ga cewa ga wata iska mai ƙarfi mai kuma zafi tana binta a guje har dai iskar ta tike a cikin wato matbah cikin kicin kenan ɗakin dafa abinci fasalat mu'abbiran sai ta tambayi wani mai fassara faqala sai ya ce da ita hadha shaytanun mutasallitun wannan wani shaytan ne wanda yake kokarin yin mamaya ya ainihin wato lalata miki gida fa alayki bi qira'atil qur'an ki dage wajen karatun alqur'ani falam tatma'in bi hadha at-ta'bir sai zama bata natsu da wannan fassara ba wa sa'alat mu'abbiran akhara sai ta sake tambaya wani mai fassara daban fa qala sai yace mata tafaqqadi muqidal ghaz fa innaki fi khatarin wa zalika wa hadhihi ru'ya tahdhiriyya wannan malami na biyu tambaya sai yace mata ki je ki duba abin kunna gas ɗinki ki je ki duba gas kuka ɗinki lalle kina cikin haɗari akwai wani waje wanda tayyu ya fashe gas yana fita kuma da kin kunna wuta za ki samun gobara a gidanki wannan mafarki Allah ya nuna miki wani abu ne da zai wato abin nan zai zai ankarar da ki fatafaqqadathu fawajadat anna layyal ghazi qad fuqiba da ta je ta duba ku sai ta tarar da cewa pipe din da gas ke fitowa irin wannan pipe na roba da gas ke fitowa daga cikin wannan tukunyar gas ta baya da ake ajewa zuwa kan wato shi wajen girkin to akwai wani waje da ya fashe wanda kenan kaga gas yana yoyo wanda kuma kowa ya san in an zo an kunna abin zai biyo ba shine mummunar gobara kad fuqiba ya huje wa aradallahu biha khairan Allah ya so ta da alkhairi ne litara hadhihi ru'ya tahdhiriyya shi ta ga wannan mafarki na tsoratarwa wato na jan hankali fa anjaha Allah min karifatin bi hadha at-ta'wil munasib Allah ya tsiratar da ita daga wannan bala'i sakamakon wannan fasara da aka yi mata da ta dace da mafarkinta malam yace at-tahlilu ga bayani akan wannan mafarki rumuzu hadhihi ar-ru'ya tayyarul hawa abin da za a ɗauka a matsayin wato rumus code na wannan mafarki akwai tayyarul hawa'i wato shi wannan iska mai ƙarfi hararatuhu zafin iskar sannan mulahaqatuhu li hadhihi almar'a as-saliha iskar da ta dinga bin wannan mata a guje sannan kuma istiqraruhu fil matbakh tabbatuwa da yayi yaje ya shiga ya tsaya iskar ta tsaya a cikin gidan abinci ko ɗakin abinci wa qad takamalat ar-rumuz fi ma'anan wahid waɗannan rumuz guda hudu sun haɗu sun ba da ma'ana guda ɗaya والرؤيا واقع متكامل تضره التجزئة كما في القاعدة العشرين mun sha faɗa mun maimaita cewa mafarki wani abu ne wanda yake dunkulalle idan an an tsatsaga shi an rarraba shi za a iya samun matsala wal mu'abbirul awwal mai fassarar na farko iktasara ala tayyaril hawa'i as-sakhit shi kawai ya kalli wato iska mai zafi wal mulahaka da kuma bibiya fara mazahu ila shaitan sai kawai ce to shaitan ne wa amalan ramzal akhar yayi watsi yayi sakaci da ɗayan ramazin wanne ne shi wa huwa istiqraruhu fil matbakh tabbato shi a cikin ɗakin dafa abincinta kama ahmala salahal mar'ati kama yadda yayi watsi bai kula da matsayin kasancewa ta mutum mai kirki wajen fasara mafarkin wa ta'biru bi ikhtilafil hay'at bi ikhtilafi hay'atin nas fasara mafarki kuma ana yin shi ne da gwargwadon yanayin mutane wa aqdarihim da matsayinsu kama fil qa'idati sadisati ashar kamar da yake cikin ka'ida ta goma sha shida wa mu'abbiru al-akhar shi ko ɗayan mai fassarar i'tama da ala amsalil qur'anil karim shi kuma ya dogara da wato misalai abinda alqur'ani ke bugawa na misalai wa huwa aslun min usulit ta'bir wanda kuma wannan ka'ida ce daga cikin ka'idojin fassarar mafarki wanda ita ce ka'ida ta 32 kamar yadda muka ji a baya wasta'ana bi qawlihi ta'ala shi kuma wannan mai mafarki mai fassara ta biyu nan yayi amfani da faɗin Allah da Allah yake cewa i'sarun fihi narun fahtaraqat daga cikin suratul baqara kenan da faɗin Allah ay waddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa anabin tajri min tahtiha al-anharu lahu fiha min kulli thamarati wa asabahu al-kibaru wa lahu dhurriyyatun du'afa fa asabaha isarun fihi narun fahtaraqat kadhalika yubayyinu lahu lakum al-ayati la'allakum tatafakkaru abinda Allah yake cewa kenan ɗayan ku zai so a ce yana da wata gona ta dabino da inabi wanda ƙarƙashinta ga ruwa na gudana sannan ga dukkanin 'ya'yan itace sai ya zo bayan ya girma ya yi shekaru yana da 'ya'ya kuma waɗanda suke masu rauni sai a daidai lokacin a ce wata guguwa ta iska mai ƙarfi shine isar wadda iska ce mai tashi daga daga ƙasa ta hada da da ƙura guguwa ta zo da wuta ta cinye wannan gonar to kaga iska mai ƙarfi da ƙonawa sai ya kula da waɗannan fal'isaru muqaddimatun aula wan naru muqaddimatun saniya wal ihtiraqu natija da guguwa da wuta su suke haifar da gobara natijatan tahziriyya fa anjaha Allah li salaiha sai Allah ya tsirtar da ita saboda nagartata Allah ka tsirtar da mu a koda yaushe wannan kenan sai ma da yace al misalu rabi' misali na hudu sai ce rajulun ra'asu ubanan multaffan ala babi darihi fa darabahu bi ina'in kana ma'ahu fa qama min nawmihi fazi'a mutum ne yake bacci sai ga sai ga wato maciji ya nade shi sai yana da rike da wani ainihin wato kwano a hannunsa sai ya bugi macijin sai ya tashi nan take a farkice fa zaba ila al-mu'abbir al-awwali fa qassa alayhi ar-ru'ya ya je gun mai fasara na farko ya bashi labarin mafarkin nan faqala lahu sai ya ce masa inna alayka duyunan ana bin ka basussuka ne wa inna hunaka man yutalibuka bitasdid wa sawfa tusaddidu kuma masu mafarki masu masu bashin nan suna neman lalle ka basu kudin su to lalle ka sai ne zaka ka biya su faqala ra'i sai mutumin da ya farke yake cewa laisa alayya duyunun fa asudduha alga ta malam ni ba abina wani bashi ballantana a ce in biya فذهب إلى معبر آخر فقال له sai tafi gun wani mai fasara sai ya ce mishi halla dai ka sa'iq kana da direba fa qala na'am fa qala lahu sai ya ce mishi wa tash'uru minhu bi daiqin duna ma sabab idan kuna tare kana jin baka jin dadin zama da shi haka nan kana kukuntata haka nan kawai baka son hulɗa da shi fa qala na'am yace kware kwa yace mishi fa qala lahum al-adru sai mai fasara yace mishi وهل تشعر بتعب مفاجئ وخمول غير طبيعي kana jin wani gajiya haka kai nan take ka ji ka ji gajiya da kuma wani rashin annashuwa rashin nishadi wanda ya saba wa dabi'a fa qala la mai ce kwarai ko fa qala hul mu'abbir mai fasara sai ce mishi fa khudh fa khudh asaran min as-sa'iq ka samu asar wato ka samu ko rigarsa ko wandansa ko ruwa da ya alula da shi kuma kamacin shine asar in wando ne ko riga a tsoma a ruwa ka jika jikinka misali ko kai wanka da shi fa huwa a'in yana da kambun baka akwai kambun baka tare da shi yana maka kambun baka wa ahsin dhanna fihi ka dinga kyautata zato game da shi fa akhadha al-athara fa dhahaba anhu ma yajidu min at-ta'abi wa ad-diq sai yayi hakan sai kuma ya ji ya daina jin kunci da damuwa da yake ji da gajiya at-tahlil malam yace ga warwara game da wannan mafarki رموز هذه الرؤيا kod na waɗannan manonan farki su ne akwai afauban macijiya wa babu dari da kofar gida wa darbatun bil inayi da duka da yi mashi da kwano fal awwalu fal mu'abbiru al awwalu nazara ila ramzi ila ramzi thani mai fassara ta biyu ya kalli abin ramzi na biyu shine menene wa huwa al babu kofa wa mulazamatu da'ini lahu da kuma lazimtar shi wato adda'ini na lahu cewa masu masu karɓar bashi suna lazantar kofa wa amalar ramzain al-akharin yayi watsi da guda biyu war ru'ya waqi'un mutakamilun tadurruhu at-tajri'atu kama fil qa'idati al-20 kamar da aka aka fada aka sake fada mafarki wani abu ne wanda yake comprehensive in an rarraba shi za a samu wato cutarwa walidhalika lam yusib fi ta'birihi dan haka ne kaga bai dace ba a cikin fassara sai kuskure bi dalili anna ra'i nafa an nafsihi dain sakamakon haka ne ya zama shi wanda ya farkin ya ce shi ba abin shi ba shi shi malamin ya fassara mai da cewa bashi ne ake bin ka ya ce ba abin shi ba shi kaga fassara ba ta yi daidai ba wa asabal mu'abbir al-akhar dayan kuma ya fassara daidai haifu sa'ala an halihi saboda ya tambaye shi game da halin da yake ciki wa ta'bir bi ikhtilafi hayatin nasi wa aqdari dama kuma ana fassara mutane gurgurdan yanayin su kamar yadda yake cikin ka'ida ta 16 wa khassa sa'iqa likasarati khurujihi min albayt me yasa ya zabo cewa direban shi yake tsammani saboda yana yawan shiga da fita wa mulazamati albayt da kuma lazimtan gidan direban ka koyi shi yana tare da kai a kusa da kai a gidanka wasu uban ita macijiya karina ala annahu a'in yana nuni zuwa ga mai kambun baka wa galiban ma yakunu fihi khair so da dama akan samu tare da shi mutumin kirki ne amma yana da kambun baka walzalika qala lahu da aka yace mishi ahsini dhanna wa khudh al asara ka kyautata zaton kuma ka dauki wani abu da zaka yi amfani da shi kama fi hadisi jinnil madina kamar yadda yake game da wato hadisin wato macizan madina din nan wanda suke cikin madina alaihi sallallahu yake cewa akwai macizai da da suke kewaye da madina sorry akwai aljanu da suke garin madina ku dinga kyautata musu ta hanyar abin nan wato mu'amala ku da abincin ku da ya ragu da kasusuwa da sauransu wal qarina hiya al mu'awwalu alaiha kama fi fi ru'ya kama fi qaidati as-salisa wa thalathina dama kuma qariya da ita ake aiki wadda kamar yadda ke cikin qaida 33 fala yu'awwalu fala yu'dalu an hadha al-ma'na ba za a kauce daga wannan ba wannan kenan sai malai yace al-mithalu al-khamis misali na biyar wanda kuma shine na ƙarshe insha Allah yace ra'a rajulun annahu dakhala alayhi dakhala alayhi fi majlisihi qittun wa naisun wani mutum ne yaga yana zaune a cikin majalisarsa sai ga mage da kuma bushiya yana ya fasara yace qunfuz wa huwa haywanun shauki wata dabba take da kaya din nan yuhajimani suka shigo suka auka mushi suka yi atakin din shi faqatalan naisa wa dakhala alqittu albayta ya iya kashe bushiyar nan ita kuma kyanwar ta shiga cikin gidan shi faqama min nawmihi maz'ura sai tashi cikin baccin nan da tashin hankali da tsorata fasalahu almu'abbiru an hali sai mai fassara ya tambaye shi game da halinsa fa kala inna li ibnan saghiran jamil al-ainaini wa fujatan ishtaka min ainihi fa kashafa alayhi fa kushifa alayhi fi ahli al-mustashfiyat al-mukhassasa wa qalu li inna ibnaka musabun bi sarqanaini fil asab al-basri yace ina da da kankanin yaro haka yaro mai kyakkyawa son kowa kin wanda ya rasa to wata rana kawai sai tashi ce idan shi yana ciwo sai na dauke shi na kai shi wani asibiti wani specialist asibiti da aka je wannan special asibiti sai suka yi mashi wato bincike sai aka ce yana da saratan yana da kansa a jikin wato al'asabul basari a jijiyar ganinsa nerve shine al'asab a jijiyar idansa akwai abin nan an samu wato waram an samu tsiro na kansa har guda biyu suka ce kuma waɗannan tsiro na kansa guda biyu ya ta saba kani ilal muh suna gaggawa kowannen su na so ya isa zuwa ga kwakwalwa zuwa ga kwanyarsa li itlafi idan sun lalata mashi kwanya wa yalzimuka ijra'a amaliyatin li tawqiril ainaini bi asabihima suka ce dole sai an mashi surgery sai an yi operation dan a gyara wannan abu a jikin idan shi da da kuma jije idan hatta la yasila ilal muh dan kada ya kai ga kwanyarsa wa hudidatil amaliya ba'da usbu'in ala akthar taqdirin sannan aka bada cewa mako ɗaya wannan ya kamata a yi kafin a aikin dan emergency ne sun matsalabuhu bitauƙi sannan suka ce ya sa hannu a takarda ta consent fara'a ba da zalika hadhihi ru'ya to kafin ya sa hannun ne sai ya ga wannan mafarkin fa qallahu mu'abbiru sai mai fasara ya ce mishi irji hadhihi al-amaliya ka arji ka jinkirta wannan operation wannan surgery da za a yi ma danka tiyata ta likita thumma badarahu bisu'ali sannan sai ya sake tambayen shi hina ma shakabnuka ainahu ainai yayin da ɗanka ya fara bagana idan shi zame ciwo hal kana ma'ahu ifnani min az-zumala'i fil majlisi shin akwai wasu wato zamilai abokai guda biyu da yake da su a wurin da kuke zaune ahaduhuma qad halaqal lihya ɗayan su yana aske gemu wa sharib da gashin baki wal akhar ɗayan kuma qad qasara lihiyatahu taqsiran shadida shi kuma ya wancan ya aske gaba ɗaya wannan kuma ya rage ragewa mai tsanani faƙalar ra'i sai wannan da ya farki ke cewa na'am gaskiya ne akan wakalla wala qad sami'tu ahadahuma yasifu jimala ainai wa alwalad kuma na ma ji ɗayan su yana siffanta kyan idan ɗana da kauli yana cewa law kanat alam ra'atin waɗannan idanun da a ce idanun ya mace ne la asbahat malikatan lil jamal da ta zama sarauniyar kyau wal akharu yadhaku ɗayan kuma yana dariya faqala sai malamin ya ce mashi khud minhuma asaran to a samu burbushin su wato sutura su ko wani abu da suka amfani da shi liwala duka ga danka a je a mashi wanka da shi wa sawfa yashfihi Allah jalla wa ala azza wa jalla Allah ubangiji madaukaki zai bashi lafiya fa akhadha al-athara wa shifi al-gulam tamaman akai hakan aka dauki rigar su aka jiga aka wanke yaron nan sai ya warke gabaki daya tahta sam'in wa basiril atibba likitoci wanda suka ce sai an mashi operation suna ji suna gani wannan abun ya faru wa hum fi haira suka shiga cikin confusion suka shiga cikin mamaki they were amazed wa zalika am 17 wa 1400 wa alf lil hijra wannan ya fara shekara ta 1400 da da goma sha bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar shekara 20 da ainihin hudu ko da biyar kenan zuwa yanzu Allah ya samu dace sai malam ya ci gaba da cewa at-tahlilu ga bayani akan wannan wannan batu al-majlisu ar-rumuz ar-rumuz din akwai al-majlis wurin zama wal qitt wal bay wal naisu wasa wa muhajamati ma da kuma binnan kyanwa da bushiya da kuma yadda suka yi atakin mutum wa qatl adihima da kuma ya kashe ɗayan su su'alul mu'abbir tambayar da shi mai fassara yayi an hali shakhsi ya tambaye mutumin game da halin shi matlabun daruriyun abin nema ne na dole da yanda ta'bira bi ikhtilafi hay'atin nas idan ana yin fassara ne da gwargwadon halin mutane wa aqdarihim da kuma yanayin su kama fi al-qaidat as-sadisata ashara kamar da muka sha fada a qaida ta 16 wujudu hadain al-a'inaini fi majlis ar-ra'i dalilun ala annahuma laysa min al-aqarib samun waɗannan masu kambun baka guda biyu a majalisar wannan da ya mafarki dalili ne akan cewa su ba makusanta ba ne baƙi ne wa zalika lahu walidhalika qala lahu al-mu'abbiru dan haka ya tambaye shi yace mishi innahuma min az-zumala wal qit yurmazu ila qawlihi yurmazu ila qawlihi sallallahu alaihi wasallama kyanwa da aka ce ya gani to wannan yana yana ramzi ne zuwa ga fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Abu Dawud innahunna min at-tawafati alaikum su kyanwa an tambayi annabi game da kyanwa yace suna daga cikin masu yawace yawace tsakankanin ku fa huwa la ya'ti illa fil munasabati ba ta zuwa sai lokaci lokaci wani urmatul qab laushin jikin mage dalilin ala shakhsi al haliq shine wannan da aka ce ya aske gemu wa khushunatu hadha an nais shi kuma kaushi da kaya dake jikin wato abin nan bushiya ta dillu shi kuma yana nuni ne ala zuwa ga mene ala shakhsil akhar kai mutumin fi taqsir sha'r wanda yake rage ainihin wato gashin sa taqsiran shadida ragewa mai tsanani wa dilalatul qur'an was sunna aslun min usul at-ta'bir kama fil qaidati al-thaniya wa salasin kuma kamar da aka faɗa amfani da alqur'ani da sunna wajen fassara shine kaida ta 32 abu ne mai muhimmanci wasa dalla bi usulin ru'ya min haisul jinsi والصنف والطبع وأعملها كما في قاعدة الرابعة كما ينفعن ده قاعدة جن مفركي وان ده سكي نوني إزوا جنسا أبو ده صنف سد طبع إنسا dabba in an ganta mafarki za a kalli irin yanayinta da ɗabi'ata da sauransu mun ji wannan dai duka a baya ya bayyana mana su da aka yi fassara mashi wannan mafarki da wannan fassara sai ma da ya ce al-khatima cikewa insha Allah wa qabla an anhi unhi hadha al-bahth kafin na gama wannan bincike nawa يجر الإشارة إلى قول الإمام مالك رحمه الله وقد سئل أيفسر الرؤيا كل أحد Imam Malik ne aktan bishi aka ce Allah shiga mata malam shin kowa ne zai iya fassara mafarki fa qala sai Maliku ya ce abin nubuwati yul'abu kuna so ne a dinga wasa da annabta thumma qala yace la yu'abbiru ru'ya illa man ahsanaha babu wanda zai fassara mafarki sai wanda ya kware akan ilimin fa in ra'a khairan in ya ga abu mai kyau akhbarahu ya ga wanda mafarkin cewa abu ne mai kyau wa in ra'a makruhan in ya ga cewa ya gane cewa mafarkin mara kyau ne falyaqul khairan sai fada alkhairi aw liyasmut ko kuma ya shiru ibnu abi shayba rawaito wannan magana daga maliku dan anas a cikin musannaf dinsa da isnadi kyakkyawa wa qala ash-shaykh as-sa'di rahimahullah as-sa'di yake cewa inna ilma at-ta'bir min al-ulum ash-shar'iyya ilimin fasara mafarki na daga cikin ilmomin addinin musulunci وأنه يثاب الإنسان على تعلمه وتعليمه kuma bawa zai samu lada akan koyar da shi ko koyan shi wannan aka yi cikin tafin shi mai suna tafsirul kala tafsirul kalamil mannan Allah ka samu samu lada a cikin abin da muka koya da wanda muka koyar to waɗannan su ne ya kawo a matsayin wato kafin ya cike khatima ma'ana kamar da maliki ke faɗa ba kowa ne ke fassara mafarki ba sai wanda ya sani wanda ya iya wanda ya kware jama'a sannan yake fassarawa ba kowane ɗin tagajin tagajin bane ilimi ne na manyan malamai kuma fatawa ce ta ijtihadi da haka mu kiyaye yan uwa ba dole ne sai an fassara mafarki ba kamar da muka faɗa tun a can farko balantana ka matsa ka ce dole sai ka ji ba dole bane in baka samu da ya fassara maka ba ka haƙura ka ci gaba da addu'a ka dogara ga Allah in ka samu wanda ya sani ya fassara maka ba kuma daga zarar mutum zai ce maka zai fassara maka farki ya ce sai ka biya kuɗi ko sai ka faɗa mai sunan mahaifiyarka ko sai an duba hannunka an ga ya zanen hannunka yake ko an ciri gashin kanki to a san cewa wannan yana da alaka da bokanci ba fasar mafarki bane wannan ma babu laifi an tambayi suna shekaru garin da ka fito irin sana'ar da kake yi kina da aure ko baki da shi kina da kishiya ko baki da ita yaushe ka fara sana'a yaushe ka zo gari kaza duk irin tambayoyin da kamar likita ke yi waɗannan babu laifi amma in ta kai ga ana wa tambayoyi da suke da alaka da surkullu to a kiyaye wannan wallahu ta'ala alam mala yace fa min hadal babi haristu ala izhari hadal ilm saboda wannan magana da sa'idi yayi ne shine ni ma ne yi kwadayin na fito da wannan ilimi karara kowa ya same shi hadal ilm ash-shar'i al-muhmal wannan ilimi na shari'a wanda ya zama an yi watsi da shi ba a kulawa da shi bi dawabitihi sabiqa na kawo shi tare da ka'idojin shi wanda suka gabata hatta nuhsina fahma hadal ilm dan mu samu kyakkyawan fahimta ga wannan ilimi kama qala al-imamu malik kamar da malik ya faɗa ba'idan an mas'alatil ilham al-mujarrad kuma nesa da wato tsura ilhami wanda ba ilimi ba kawai a ce ilhama ce kawai fahimtar mutum ce ba tare da wata ƙa'ida ta ilimi ba fa in wuffiqtu fa rabbi lakal hamd in ya zama na dace to ya Allah ubangiji na kai nake godewa kama yan baki kama yadda kamata a gode maka li jalali wajhika wa azimi sultanika saboda darajar fuskarka ya Allah da girman mulkinka wa in kanat al ukhra idan ko daya ce wato ba dacewa ba rashin dacewa kuskure ne fa astaghfirullah al azima ina roƙon Allah ubangiji mai girma ya gafarta mini wa hasbi inni bazzaltu mus'i ya ishe ni a ce nayi iyayi na haka ni ma nake faɗa na karanta wannan bayanai da kuma tun wato kashi na farko da muka yi na wannan fasarar mafarki a cikin watan azumi na shekarar ta gabata wanda shine ya ja har muka kai ga wannan kashi na biyu Allah cikin saninsa da iyawarsa ganin cewa wannan ilimi yana da alaka da sunna malaman hadisi ma suna ambatan shi a cikin aqida cewa mun yadda da fasarar mafarki mun yadda da cewa ilimi ne amma kuma sai na lura cewa akwai karancin sanin shi to dan abin da Allah ya sanar shi ne daga abin da na ji a gun malamai na da suka karantar da ni da kuma dan abin da dan kankanin bincike na yasa na kai gare shi na ga cewa babu laifi na nemi taimakon Allah bari na shiyarin ɗinsa bari na mu yi tarayya da yan uwa wajen sanin shi da fahimtarsa da sanin amfaninsa ina fata ya zama Allah subhanahu ta'ala ya sa ya karɓi abin da na yi bisa kyakkyawan niyyata abin da na faɗa wanda ya zama daidai a cikin waɗannan karatuttuka da sauransu Allah ya ba mu ladani da ku masu bibiya wanda ya zama kuskure muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana gabaki daya malam yace wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in sai yace ma da'awatun أنفأ يا صاحبي من دعوة الغائب للغائب نشدتك الرحمن يا قارئ أن تسأل الغفران للكاتب يجي باب الدعاء تكيد أمباني كما الدعاء وني موني متمن ذاك ما بايانا أتحين إنك كن ككرن تاكوك سورارا كي الدعاء الله يساكا من الخير مودا مكا كرنتر نمودا مكا شيدي ربطا دنيدنا كرنتا in kai wannan addu'a kai ma Allah zai maka zai sa mala'iku su maka addu'a mai kyau yace ina neman kare koki Allah ya gafarta ma marubucin nan Allah ya gafarta ma malam Muhammad Abdurrahman Muhammad dan Abdurrahman Asadhan Allah ya saka mishi alkhairi Allah ya sa a cikin mizanin su shi wannan malami wato Abu Muhammad Abdullahi dan Muhammad dan Abdurrahman Asadhan da shi da sauran malaman mu gabaki daya ya rubuta wannan littafi a shekarar hijira ta 1400 da ashirin da hudu kimanin shekaru goma sha takwas kenan a garinsu da yake zaune a ƙasar riyad kamar yadda ya rubuta nan allah ya sa kama shi alkhairi allah ya sa a cikin mizanin ayyukan shi na alkhairi kurakuran shi da namu allah ya gafata mana gaba ɗaya ina adda ta musamman ga malamanmu da suka koya mana ilmomin nan musamman malam muhammad awwal adam albani zaria allah ya gafata mishi allah ya mishi rama allah ya bashi darajar shahidi da shi da matarsa da ɗansa abdullahi waɗanda aka shi su tare Allah kuma ya yauƙaƙa bayansa da shi da sauran malamanmu na sunna da iyayenmu da sauran al'ummar musulmai Allah ya samu mu cika da imani sunana kamar na matatan a farko Kabiru Abubakar Asgar daga makarantar Darul Hadisi Salafiyya da ke Zaria a Nigeria lambar waya wadda za a iya ittisali da ni musamman ta hanyar WhatsApp ita ce 081 20166 08120166844 a ƙarshen wannan karatu kenan insha Allah cikin iyawa Allah da hikimarsa da kyautatawarsa mun samu mun ƙarasa waɗannan series na mafarkai abinda kawai nake so in tuna ma 'yan uwa musamman waɗanda suke bibi wannan karatukan shine ni ba malamin fassarar mafarki bane wanda nake zaune kawai aiki na kenan ba malamin fassarar mafarki bane dan makaranta ne dan mai bincike ne mai karantarwa ne a jami'a don haka mutane su waɗannan ƙa'idojin mun sharin ɗinsu da mutane ne don su ma su iya yi da kansu ko su iya ci gaba da bincike a kai ko su iya ci gaba da iya samun wasu ilmomi a kai amma ni ba wai ina zaune ne don kawai a yi ta aiko mana da mafarkai ina fassara su ba duk da yake na san mutane suna yin haka ɗin wasu kuma wanda na sani ina fassarawa amma fa in ka aiko ka ji ban fassara maka ba ka ja ba shi dan ba shine aikin da na zauna ina yi ba ina da wasu abubuwan da nake wanda nake ganin sun fi mini wannan muhimmanci Allah ya sa ubangiji subhanahu wataala ya sa mu dace zan saurara nan insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh